العالمين الحمد لله الذي خلق الخلق لعبادته وأمرهم بطاعته ووعد المؤمنين بجناته ورضوانه وحذر العساة من غضبه وعقابه أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها يوم الدين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله الله رحمة للعالمين وحجة على الخلائق أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل فإنها وصية الأولين والآخرين تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أيها المؤمنون حديثنا اليوم عن فريضة عظيمة وعبادة جليلة ومنزلة رفيعة من منازل السائرين إلى الله سبحانه وتعالى إنها الهجرة إلى الله تعالى إن كثيرا من الناس إذا سمع كلمة الهجرة انصرف ذهنه إلى انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وهذا حقٌّ لكنه ليس كل معنى الهجرة فإن الهجرة فإن للهجرة معنى أوسع وأشمل وأعظم وأعظم أثرا في حياة المسلم لقد جعل الله حياة المؤمن كلها رحلة وهجرة إليه سبحانه وتعالى كما قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله المحكم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين قال العلماء رحمهم الله تعالى الفرار إلى الله هو الهجرة إليه هو الهجرة إليه بالانتقال من معصية إلى طاعته ومن الغفلة عنه إلى ذكره ومن التعلق غيره إلى التعلق به وحده سبحانه عباد الله لقية حدثا عظيما في تاريخ الإسلام بذل فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأموال والأوطان والأهل ابتغاء مرضات الله سبحانه ولذلك مدح الله سبحانه سبحانه وتعالى المهاجرين فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون لكن الهجرة المكانية انتهى وجوبها بفتح مكة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية فإذا استنفرتم فانفروا أما الهجرة المعنوية فباقية إلى قيام الساعة فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فما نهى الله عنه الحديث أخرجه البخاري أيها المؤمنون إن فقه الهجرة إلى الله يقول على فهم أن المسلم لا بد أن يهجر كل ما يبعده عن ربه فأول أنواع الهجرة الهجرة من الشرك إلى التوحيد وهذه أعظم الهجرات على الإطلاق قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقد هجر الأنبياء جميعا من عبادة الخلق إلى عبادة الخالق ودعوا أقوامهم إلى ذلك ثم الحجرة الثانية وهي, هجرة وهي الحجرة من البدعة إلى السنة فالمؤمن يحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد الحديث متفق عليه ثم الهجرة الثالثة وهي الهجرة من المعصية إلى الطاعة فكم من مسلم هجر الصلاة ثم عاد إليها فكان مهاجرا إلى الله وكم من عاق لوالديه تاب وبرهما فكان مهاجرا إلى الله وكم من واقع في الحرام أقلع عنه فكان مهاجرا إلى الله قال الله تعالى وت... أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أيها الأحبة إن من أعظم ما يحتاج إليه المسلم اليوم الهجرة من الذنوب التي أصبحت معلوفة عند الناس هجرة هجرة الكذب إلى الصدق وهجرة الظلم إلى العدل وهجرة الربا إلى الحلال وهجرة الغش إلى الأمانة وهجرة قطيعة الرحم إلى صلتها وهجرة العقوق إلى البر وهجرة التبرج المحرم إلى الحشمة والعفاف وهجرة مشاهدة الحرام إلى غض البصر وهجرة سماع الباطل إلى سماع القرآن والذكر قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم عباد الله إن الهجرة إلى الله يحتاج إلى مجاهدة للنفس فالنفس, فالنفس بطبعها تميل إلى الشهوات قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وكان سلفنا الصالح يرون أن أعظم الجهاد جهاد النفس على الطاعة بسريه عليه رحمة الله أفضل الجهاد جهادك هواك فيا أحباب فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الهجرة إلى الله إن للحجرة إلى الله ثمارا عظيما وآثارا جليلة ومنها أولا نيل محبة الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ثانيا سعة الرزق والفرج قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ثالثا الطمأنينة والسعادة قال الله تعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله رابعا الفوز بالجنة كما قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ثم قال تعالى وأعد لهم جنات اللهم اجعلنا منهم أيها المسلمون إننا في حاجة إلى حجرة صادقة في بيوتنا وأعمالنا وأسواقنا ومساجدنا حجرة من الظلم إلى العمل حجرة من الظلم إلى العدل ومن الفرقة إلى الوحدة ومن الكسل إلى العمل ومن الإسراف إلى الاعتدال ومن التعلق بالدنيا إلى التعلق بالله والدار الآخرة ولنتذكر دائما حديث الفاروق عمر, عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه الحجرة وقال إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى كانت هجرته لدنيا أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه الحديث متفق عليه اللهم ارزقنا حجرة صادقة اللهم ارزقنا حجرة صادقة إليك اللهم اجعل قلوبنا مهاجرة إليك وألسنتنا ذاكرة لك وجوارحنا مطيعة لأمرك بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Ubangijin halittu godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci halittu don su bauta masa ya umarce su da yi masa biyayya ya kuma yi wa muminai alkawari da aljannatai da kuma yardarsa ya razanar ya tsoratar ga masu laifi da masu saba masa da zakkewar fushinsa da kuma hukubarsa ina gode masa shi shi kadai ba shi da abokin tarayya ina tuba zuwa gare shi ina neman gafararsa ina shaidawa lalle Allah maɗaukakin sarki shi shi kadai ne ba shi da abokin tarayya irin shaidar da take tsamar ranar tashin alkiyama ina kuma shaidawa hakika annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzansa zaɓaɓɓe ne badaɗinsa ne Allah ya aiko shi da rahama zuwa ga halittu gaba ɗaya ba iya mutane ba sallallahu alaihi wasallam Allah ka yi salati da sallama da albarka akan wannan annabi mai girma da iyalansa da sahabbansa da wanda suka bi hanya irin tasu har zuwa ranar sakamako bayan haka uwana masu albarka ina yi wa kaina wasici sannan ina yin wasicin gare ku kuma game da jin tsoron Allah da kiyaye dokokinsa wannan wasiya ta jin tsoron Allah ita ce mafi girman wasiya da Allah maɗaukakin sarki ya yi ta ga al'ummar farko ya kuma yi ta ga al'ummar ƙarshe subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana lalazina utul kitab lallai hakika tabbas mun yi wasici ga waɗanda suke ma'abota littafi tun kafin ku al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan mun yi wasiyar wa iyakum da kuma al'ummar annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi mun yi irin waccan wasiya zuwa gare ku da ku kiyaye dokokin Allah ku ji tsoronsa subhanahu wa ta'ala ‘yan uwana masu imani tattaunawar mu ta yau za ta mai da hankali ne game da wata farilla mai girma wata ibada mai matsayi wani matsayi wanda ke ɗaukaka ma'abocinsa daga cikin matsayai da suke tafiya suke kai masu su zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan ba wani abu bane ‘yan uwana sai hijira zuwa ga Allah maɗaukakin sarki yin hijira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala lallai da yawa daga cikin mutane idan suka jiratu almutabadiru ila zihin farkon abin da ke fara zuwa kwakwalansu shine hijira da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yayi daga garin haihuwarsa na makka ya koma zuwa garin madina galibi idan aka ce hijira wanda shine abu na farko da yake fara zuwa kwakwalanmu ko shakka babu wannan gaske ne hijira daga garin makka zuwa madina al'amari ne mai girma batu ne mai matuƙar mahimmanci abu ne da tarihin musulunci ba zai cika ba sai ka sanya shi a ciki saboda mahimmancinsa to amma mu sani cewa ‘yan uwana masu albarka ba shi ne duka abin da ake nufi da kalmar hijira ba idan an ambace ta lallai hijira ma'anarta ta fi yalwa ta fi faɗi ta fi girma da tasiri sama da yadda muke sama da yadda muke ɗaukar ta haka a rayuwar musulmi ya sanya rayuwar mumini gaba ɗaya daga lokacin da alƙalami ya hau kansa zuwa lokacin da numfashinsa na ƙarshe zai buga duk wannan rayuwar tasa Allah subhanahu wata'ala ya sanya ta wata tafiya ce wata hijira ce wani tashi ne daga wani abu zuwa wani abu da yake yi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi sa Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana a cikin littafinsa mai girma ya ja hankalinmu ya kwaɗaitar da mu ya ce fafirru ilallah lallai mu gudu mu taho zuwa ga Allah maɗaukakin sarki duk inda kake ka kalli matsayarka a yanzu stand ɗin da kake kansa a yanzu shin zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ka ɗauki hanya za ka kai ka kalli kanka ka gani yanzu kana tafiya ne kai tsaye zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ko akwai gyara inda gyara shine Allah maɗaukakin sarki ya ja hankalin ka yi marmaza ka gyara fafirru ilallah mu gudu mu yi marmaza mu tafi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ka yi hijira daga dukkanin abin da kake kansa wanda ka san ba zai kai ka zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ba ka dawo ka koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala don kuwa wannan ita ce mafi girman hijira ya ji hankalinmu zuwa gare ta malamai suka ce daga cikin malaman tafsiri abinda ake nufi da alfiraru ilallah guduwa tafiya zuwa ga Allah maɗaukakin sarki suka ce huwal hijratu ilaihi shi ne hijira zuwa ga Allah maɗaukakin sarki tashi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ta hanyar curuwa daga saɓan Allah maɗaukakin sarki zuwa yi masa ɗa'a daga gafala da rafkana zuwa ga ambatan Allah da tuna shi curuwa daga maƙalƙalewa wani Allah da ƙyale shi zuwa ga makalkale wa Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kaɗai. ‘Yan uwana masu albarka, lallai hijira ta manzan tsira annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam masoyinmu badaɗinmu da ya yi daga garin makka zuwa garin madina wannan wani labari ne wata haditha ce mai girma linci da ba za a manta da ita ba wanda shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bayar da duk abin da yake da shi da shi da sabansa na dukiya da ƙasarsu da iyalai suka sadaukar da su don neman yardar Allah subhanahu wa ta'ala don cicciɓa addinin Allah subhanahu wa ta'ala ya kai inda Allah yake bukata duk wanda ya bibi tarihin hijira ya ga yadda ta kasance lallai ya san sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mazaje ne ya san sun yi gwagwarmaya ya san wallahi duk abin da suka mallaka za su iya ba da shi don wannan addini mutum ya bar iyalansa ka duba namiji da matarsa da 'ya'yansa ya bar su ya tafi wani garin wanda ya daina ganin suke na in bai wasa ba ba wani abu yake nema na duniya ba ya yi haka ne don addinin Allah ya ɗago ya ci gaba ka duba ɗan adam da zalama da yadda yake son dukiya mutum ya yi wahala ya tara amma ya kyale ta ya barta ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa garin Madina wani za a bi shi ana farautarsa za a kashe shi amma haka zai bi dare ya rinka bin lungu da saƙo ya faɗi nan ya tashi nan sai ya ƙarasa garin Madina wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa shi sa tarihin musulunci ba zai cika ba dole sai ka ambaci hijira sai kuma ka ambaci wanda suka yi hijira shine annabi da sahabbansa su suka yi mana wannan kokarin har muka samu addinin yanzu a raha muke bin sa su suka yi wannan jajircewar har Allah madaukakin sarki ya kai addini duk inda ya kai shi a yanzu sai dai ka sani dan uwana mai albarka bayan hijirar annabi tsira da aminci su ara tabbata a gare shi zuwa makka a shekara ta tara bayan hijira a shekara ta takwas bayan hijira an yi fathu makka daga fathu makka hijira daga garin makka zuwa garin madina ta ƙare an gama hijira daga garin makka zuwa madina kamar yadda hadisin na musulmi ya fitar da shi a cikin sahihi nasa ta ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa la hijrata ba'da al-fathi daga yanzu babu sauran hijira daga makka zuwa madina ba'da al-fathi bayan an buɗe garin makka saboda garin madina garin musulunci ne garin makka ma garin musulunci ne to kaga ba a hijira daga garin musulunci zuwa garin musulunci ana yin hijira ne daga garin da ka kasa yin addini zuwa garin da za ka yi addini a kansa to ta za a ambaci gari gari musulunci kuma kasa yin addini a cikinsa babu annabi ce walakin jihadun wa niyya sai dai har yanzu akwai kyakkyawan niyya da Allah ke bada lada a kanta da kuma jihadi jihadi yana nan ila qiyamis sa'a annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce wa'izastum firtum idan aka nemi ku fito ku zaburo dan kai ɗauki zuwa ga ɗaukaka kalmar Allah na jihadi to lalle ku fito famfiru ku fito gaba ɗaya to wannan hadisi malamai suka ce bayan an yi fathu makka to zancen hijira ya ƙare sai dai ana nufin a sheikh muhammad salih al-uthaymin alaihi rahmatullah a cikin littafinsa da ya yi sharhin arba'unan nawawiya ƙarƙashin hadisi na farko inna mal a'malu bin niyyati wa inna mal kulli mar'in ma nawa yake cewa hatta alhijratul makaniyya hijira taka tashi daga wani waje zuwa wani waje ce lam tantahi ita ma bata kare ba saboda a yanzu duk lokacin da ka tsinci kanka a wani gari a wata ƙasa a wata nahiya da baka samun yin addinin ka yadda ya kamata dan uwana mai albarka dolan ka ne wajibin ka ne ka bar waccan kasar dolan ka ne ka bar wannan gari ya zama tilas ka bar wannan wajen da baka iya addini ka dawo inda zaka iya yin addinin ka yadda Allah yake so dan ka'idar inna ardi wasi'a fa iya fa'budu ya ku mutane lalle ƙasa ta Allah ya ce ya ibadi ya ku bayina ƙasa ta yalwatacciya ce ni kadai za ku bautatawa duk inda ba a barin ka kai addini haramun ne ka zauna a wajen shi sa za ka ga zuwa wasu ƙasashe na turawa na yamma wanda addini ne musu wahala amma mutum zai ce maka ya tafi karatu ne ko ya tafi business ne wallahi wannan dukkaninsa ba uzuri bane a wajen Allah dole ne ka bar garin da baka iya addini ka dawo inda kake addini duk karatun da zaka je ka yi shi a ƙasa kaza ko ƙasa kaza akwai ƙasar da zaka je da za a baka addini ka ka irin wannan karatun ka samu abin da kake so shi sa babu wani uzuri a matsayinka na musulmi da zaka ga ya Allah ka je ƙasa kaza ba a bari ku sallah sosai ba a bari ku kaza babu wannan wajen babu wannan wannan ba uzuri bane kwata kwata dole ne kai hijira daga wancan garin ka dawo inda zaka yi gari inda zaka yi addinin ka yan uwana masu albarka sai dai mu sani cewa amma hijira ta ma'ana ita wannan wanzajjiya ce tana nan har zuwa Allah ta sha alƙiyamarsa hadisi ya tabbata daga sahabi abdullahi dan amr dan as Allah ya ƙara musu yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace al muslimu in kana so ka san waye ya amsa sunan musulmi annabi ya ba mu labarinsa yace man salimal muslimuna wanda musulmi suka kubuta min lisanihi wa yadihi daga harshensa da hannunsa bai cutar da su da harshensa baya cutar da su da hannunsa sai annabi ce wal muhajiru in kana so ka san wane ne hakikanin mai hijira shine man da kuwa annabi ce shine wanda ya kaurace wa abinda Allah madaukakin sarki ya hana shi kakka dauka dan an hana hijira daga garin Makka zuwa Madina shikenan hijira ta kare a'a har yanzu akwai ladan hijirar da zaka samu wanda ladansa bai gaza wancan ba balma sai ka yi irin wannan hijirar da muke bayani a kanta sannan waccan ɗin za ta karɓu me ya amfanin ka tashi daga wani gari ka koma wani gari amma kuma cikakke kake da saban Allah madaukakin sarki ba shi da wani amfani su ma me yasa suka taso daga wani gari suka koma wani ai an hana su ne su abin da Allah yake so kai kuma ka taso kana abin da Allah baya so to me amfanin hijirarka mafi girman hijira mafi tsadar hijira ita ce hijirar komawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki lallai ma'anar ko fahimtar hijira zuwa ga Allah maɗaukakin sarki yana tsayawa ne akan musulmi ya fahimci cewa ba makawa ya ƙaura cewa duk abin da zai nesanta shi ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala daga cikin ma'anonin hijira wana masu albarka zuwa ga Allah hijira daga shirka zuwa ga tauhidi wanda shi ne mafi girman hijira kuma mafi tsada hira ƙauracewa ka tashi mutum ya ɗauke kansa ya cire kansa gaba ɗaya daga shirka kiran wani Allah bautar wani Allah jingina wa Allah maɗaukakin sarki kishiya ila tauhidillahi zuwa ga kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai shi sa Allah subhanahu wa ta'ala cewa abudullaha mu bautata wa ku bautata wa Allah maɗaukakin sarki tauhidi kenan wala tushriku bihi shay'an kada ku hada Allah maɗaukakin sarki da komai kore masa ababen tarayya kenan wannan shine hijira mafi girma ƴan uwana masu albarka ka daina shirka ka dawo zuwa ga tauhidi daga cikin ma'anar hijira ƴan uwana masu albarka na biyu shine alhijratu min albid'a ila sunna lalle ne ka ɗauke kanka ka cire kanka daga yi wa manzon Allah maɗaukakin sarki kishiya ira da aminci tsara tabbata a gare shi wajen yi masa biyayya ka ji kana son manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fiye da yadda kake son ɗanka da matarka da babanka da babarka da kai kanka ka ji za ka iya ba da ranka a kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka fifita abin da manzon Allah ya zo da shi fiye da abin da kowa ya zo da shi ba ka kallon kowa sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kowa za ka kalle shi ne gwargwado yadda shi ma yake kallon manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kada ka yadda ka yi wani addini ka bautata wa Allah maɗaukakin sarki da wani abu wanda babu tamfin Muhammadun Rasulullah a kansa sallallahu alaihi wasallam domin ka kama kafar wala ka yi aikin wofi ka bauta wa Allah maɗaukakin sarki abinda annabi bai san shi ba to wa kai wa addinin kenan Allah Allah ya aiko annabi koya maka addini annabi bai san aikin ba duk aikin da za ka tabbatar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya buga stamfi akan aikin shi sa ƴan uwana masu albarka Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin littafinsa mai girma yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun wata qira'a iswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kafiran Allah sai da ya kawo qad litaukidi wa lamu lil qasabi laqad wallahi tabbas hakika an fa Allah Allah ba bukatar sai ya rantsuwa amma dan ya gaya maka abu ne ba na wasa bai ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun tawan abun koyi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sai Allah ce liman kana yardullah wanda zai kokarin bibiyar afar na manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda zai kokarin bibiyar sunna da aikin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine man kana yardullah wanda yake fatan haduwa da Allah lami lafiya wal yawmil akhir wanda yake fatan zuwa wajen Allah madaukakin sarki ranar lahira a bashi littafin sa a hannun dama idan mutum baya son wannan to bashi ya je ya kama duk wanda zai kama ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare mu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce man ahdatha fi amrina hadha hadithun na Aisha Allah ƙara mata yarda uwar uwar mu'mini Allah ƙara mata yarda annabi yace man ahdafa wanda duk ya farar ya kirkiri ya samar da wani abu fi amrina hadha a cikin al'amarin wannan me al'amarin wannan shine musulunci addini abinda duk ba addini ba babu ruwan babu ruwan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da shi akan wannan hadisi wannan hadisi annabi ya yi bayani akan abin da ya shafi addini duk wanda ya kirkiro wani abu ya zaƙulo wani abu wanda ma laisa minhu baya cikin addinin da annabin ya koyar annabi ya ce fa huwa raddun ay mardudun abun juyarwa ne abun komawa ne zuwa gare shi abin a nan naɗe masa shi ne a buga masa shi a ƙirjinsa Allah maɗaukakin sarki da manzansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sauran mummune ba sa buƙatarsa ɗan uwana masu albarka daga cikin ma'anar hijira shine mutum ya yi hijira daga saɓan Allah zuwa yi wa Allah ɗa'ana daga cikin abin da ya fi girma kenan a cikin nau'ukan hijira mutum ya cire kansa ya tashi ya yi ƙaura daga wani saɓan Allah zuwa ga biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala nawa nawa ne daga cikin musulmi wanda yana wasa da sallah yana kantafi da sallah sun ma'ada ilaiha daga baya kuma sai ga Allah ya shirye shi ya yi hijira kenan ya dawo ga Allah to ya kasance mai hijira ne zuwa ga Allah maɗaukakin sarki nawa nawa ne daga cikin masu saɓa wa iyayensu ba sa ga mucije ga iyayensu iyayensu za su faɗa su mayar musu iyayensu za su yi umarni su saba nawa nawa ne daga baya sai kaga yayi nadama ya dawo yana bin iyayensa sau da kafa wannan ya zama hijira zuwa ga Allah kenan nawa nawa ne daga cikin wanda zaka ga yana afkawa cikin abubuwa na haramun babu ruwansa baya tunanin komai shiga yake kai tsaye daga baya kuma sai ga aqla an an, an zalikal dhanb sai ga ya daina wannan zunuban ya tuba ya koma ga Allah maɗaukakin sarki shi ma ya zamto mai hijira ne shi zuwa ga Allah subhanahu wata'ala dan uwana masu albarka Allah subhanahu wata'ala ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna ku tuba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki gaba ɗayan ku Allah jam'i ya ce duka ba iya kai kadai ba ba iya ni kadai ba duka kowa da kowa Allah ce duka mutu ba zuwa ga Allah maɗaukakin sarki la'allakum tuflihuna fatan kwa samu rabo a wajen Allah subhanahu wata'ala tuba daga zunubi zuwa ga biye ga Allah maɗaukakin sarki yan wannan hijira ce zuwa ga Allah maɗaukakin sarki ai ka yi hijira daga wani abu da kake mara kyau ka koma zuwa ga wani abin da yake mai kyau Allah maɗaukakin sarki ba mu ikon hijira zuwa gare shi dan uwana masu albarka daga cikin mafi girman abin da musulmi yake bukata a yau su zunubai da suka wayi gari sun zamto an saba da su an mai da su ruwan sha da jinin jiki zinubai ƙanana ƙanana wanda annabi ya ce iyakun ma muhqirati dhunub ina gargadin ku a hirdin ku da ƙanana ƙananan zinubai da kuke renawa annabi ya ce yana gargadin mu da su saboda yadda ƙananan zinubai suke kamar kai ne ka tura yara guda 20 ko 30 ka ce kowa je tsinto maka tsinke guda ɗaya lokacin da aka tsinto tsinkayen nan sai kaga sun haɗu sun zama mai sun zama itatuwa sun zama kirare masu yawa wanda zaka iya hura wuta da su amma guda ɗaya zai iya hura wuta ba zai iya ba to haka ƙaramin zunubi yake kana yi wancan ka yi wancan ka ɗauko wannan ka yi wancan baka ankara ba sai su taran maka sai su haɗan maka sai su halakar da kai gaban Allah maɗaukakin sarki to irin waɗannan zunuban lalle mu yi ƙoƙari mu yi hijira daga gare su mu koma ɗa'a yi hijira ɗan uwana mai albarka daga ƙarya zuwa ga gaskiya kai hijira daga zalunci zuwa ga adalci kai hijira daga cin riba daga dukkan abin da zai kai ka zuwa gare ta yi kokari kai hijira ka koma zuwa ga samun halal komai kankantar sa Allah madaukakin sarki ya masa albarka kai hijira daga algush da ha'inci zuwa ga rike amana ga dukkan abin da zaka yi aikin gwamnati kake yi aikin office ne aikin kamfani ne kasuwanci kake yi sana'ar hannu ne komai kake yi yi kokari kai adalci ka kiyaye algus a cikin ayyukanka ka yi hijira daga yanke zumunci zuwa ga sadar da zumunci ka yi hijira daga saba wa iyaye zuwa ga yi musu biyayya ɗan uwana yi ƙoƙari ka yi hijira daga tabarruji da mata suke su yi hijira daga wannan mugun aiki zuwa ga kamewa da lullube jikinsu duk waɗannan abubuwa ka kalla 'yan uwa waɗannan laifuka ne da sun zamto mana ruwan dare ruwan sha wallahi irin laifukan da wani ma ɗauka yake yi cikon aiki ne ko cikon magana ce ko cikon rayuwa ne ƙarya algus zalunci tabarruji duk abubuwa ne da sun marriga mun cakuɗa sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya ji kai ya kiyaye Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu yi ƙoƙari kai hijira daga kallon abin da yake dukkanin sa haramun ne zuwa ga rimtse idanuwa ka yi hijira daga dukkanin abin da yake barna ne ko sauraron abin da yake barna ne kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da disko wanda mun cika kunnuwanmu da shi ko ina ka buɗa disko gashi nan waya disko tv disko ko ina disko a gida disko a waje disko ko ina wani ma da disko yake samun nutsuwa idan ya ji yi ƙoƙari kai hijira daga irin waɗannan mugayen al'amura ka koma zuwa ga sauraron alkur'ani da ambatan Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wataala ya ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canzawa mutane wani abin da suke kansa sai su in sun canza da kansu ba Allah zai sako mala'iku daga sama su canza mu ba a'a mu ne zamu canza kanmu da kanmu duk waɗannan abubuwa da ba haka kake ba daga baya ka fara to me yasa ba za ka daina ba da ba haka nake ba daga baya na fara me yasa ba zan daina ba miwa kanmu fada mai wa kan mu hisabi sai mu tashi mu yi hijira daga waɗannan abubuwan mu koma zuwa ga waɗancan abubuwan sai Allah maɗaukakin sarki ya mana albarka a cikin rayuwarmu lallai hijira tana buƙatar mujahadatun nafs yaƙi da gwagwarmaya da ƙoƙari wajen daƙile zuciya idan ita ƙa'ida ce na zuciya tana karkata ko ta fi karkata zuwa ga abin da yake na rashin daidai ka kalli zuciyarka da kyau ka gani idan abubuwa guda biyu suka zo mai kyau da mara kyau na barna da na gyara da Allah wani tafi karkata daga tafi son morewa morewa tafi son jin daɗi jin daɗi holewa holewa sharholiya sharholiya zuciya tafi son kai ka zuwa ga wannan abu wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratun bisu'i illa ma rahima rabbi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul yusuf Allah madaukakin sarki ya shirye da mu Allah subhanahu wata'ala ya ce wallazi na jahadu fina lallai waɗanda suke ƙoƙari a cikin hanyarmu a cikin al'amarinmu don su dawo da kansu cikin kan daidai su ɗauke kansu daga munanan ayyuka su koma zuwa ga na daidai Allah ya ce mu kuma musu alƙawari lana hadiyan na hamsu bulana za mu shiyar da su za mu mai da su zuwa ga hanyarmu wannan hijirar tasu za mu tabbatar da su akai amma sai ka yi ƙoƙari sai ka yi kamar kana yi abubuwa guda biyu ba su haɗuwa holewa da jin daɗi da samun duk abin da kake so na rayuwarka na zuciyarka a duniya da kuma samun aljanna waɗannan abubuwan guda biyu ba su faruwa ka ji daɗi a duniya ba ina nufin jin daɗi na halal ba a'a duk abin da zuciyarka take so ka je ka aikata shi ko menene sannan kuma ka je lahira ka samu abin da kake so haihata haihata ba zai yiwu ba sai ka hana zuciyarka da yawa daga cikin abin da take so sai ka daƙile ta sai ka ba ta haƙuri ka lallashe ta to sannan sai Allah madaukakin sarki ya maka tagomashi sakamakon hakan wajazahum bima sabaru jannatan wa harira haka Allah madaukakin sarki ya ce da suka yi haƙuri da abin da suke so a duniya suka gani suka suka ki gani suka ji suka ki ji kowa yana tafiya wajen holewa da sharholiya kowa yana yin abin da yake so su suka dawo da baya suka yi haƙuri suka ce mun yi haƙuri da abin da Allah mai dora mu akai to ƙarshe sai Allah ce wajazahum bima sabaru sai muka yi musu wurin da suka yi dame jannatan da wata aljanna ka ta fariya ido ko kunne ko baki ba ya misalta ta wa hariran da tufafi na alhariri Allah ya samu daga cikin uwana masu albarka yan uwana masu albarka a gurguje dukkanin wanda ya yi kokarin hijira zuwa ga Allah madaukakin sarki akwai wasu fimar wasu fawaid wasu fa'idodi da zai samu daga ciki na farko yan uwa akwai samun soyayyar Allah maɗaukakin sarki duk wanda ya hijira daga abin da Allah baya so ko ɗaya daga cikin abin da muka ambata ya koma zuwa ga abin da Allah yake so to zai samu soyayyar Allah maɗaukakin sarki Allah zai so shi duk ko wanda Allah ya so shi ai ya taɓa Allah subhanahu wataala ya ce inna Allah yuhibbu tawwabina Allah yana son masu komawa zuwa gare shi masu hijira daga zunubansu su koma zuwa ga da'as Allah ya ce yana son su kaga ya fi a ce kana san Allah da a ce Allah na san ka idan kai kana san Allah dole ne Allah na san ka a ba lalle ba dan kai kana san Allah Allah ya so ka dan maybe aikin da kake ba irin wanda Allah yake so bane kai amma Allah ya ce yana san ka ba shikenan ka taba ya ubangiji ka samu daga cikin bayanka da kake so na biyu akwai si'atul rizqi samun yalwar arziki wal faraj da buɗi a rayuwa Allah ce wa mai yattaqi Allah ya ja'allahu makharajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib dukkan wanda ya kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki yake kokarin hijira daga abin da Allah baya so zuwa ga abin da Allah yake so sai Allah madaukakin sarki ya ce ya ja'allahu makharajan Allah zai sa masa mafita daga dukkanin bala'i ko musifa ko wani abu da ya masa kaka sannan na biyu zai azurta shi ta inda baya zato baya tsammani Allah ka azurta mata inda ba ma zato ba ma tsammani abu na uku attuma'ni na tuwa sa'ada samun nutsuwa na zuciya da kuma samun rabo a duniya da kuma lahira na hudu a gurguje alfauzu bil janna samun rabo da aljanna Allah maɗaukakin sarki rabauta mu da aljanna Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ikon hijira ta haƙiƙa daga dukkanin kurakurai da zunubai da Allah maɗaukakin sarki baya so mu koma zuwa ga abin da Allah maɗaukakin sarki yake so ya yarda da shi Allahumma izzal islam wal muslimin wa azilla shirka wal mushrikin wa damir a'da'aka da ad-din wansur ibadakal muwahhidin wahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin Allahumma aminna fi awtanina wa asli a'immatana wa wulata umurina واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله